الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau wata nawa sha daya ko? to yau sha daya ga watan sha'aban hijirar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da dubu daya da dari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan hudu shekara ta dubu biyu da sha takwas kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka wanda yake karkashin wannan cibiya ta markazu ummul mumini na aisha allah ya kara mata yadda wanda take cikin ainihin wato unguwar hausawa zuro da cikin birnin kano domin ci gaba da karatu da muke gabatarwa duk sati a cikin wannan littafi na al'imanu biliyomil akhir wallafar doktor sallabi hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na hamsin da uku a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun karasa bayani ne game da halin al'atikiya wato halin masu tsoron allah ranar tashin alkiyama tunda tashin alkiyama yanayi ne iri daban-daban wato salo ne kala-kala ya danganta da inda mutum ya tsinci kansa a ciki amma tun daga nan mutum zai iya saita inda yake so ya kasance ko yadda yake so ya tashi allah maɗaukacin sarki kuma sai ya agaza wa mutum wajen cimma wannan buri nasa na a cikin tawagar da yake so ya tashi akwai halin al'atikiya wato halin waɗanda suke zamanto masu tsoron allah a ciki bala ya kawo mana sufofinsu guda goma sha biyu a satin da ya wuce mun karanta daga na biyar zuwa satin da ya gabata mun ainihin wato fara karatu daga na biyar zuwa na goma sha biyu na biyar shi ne alladina yuyassiru na alal ma'usirin waɗanda suka zamanto suna zama sila wajen sauƙaƙa wa mutane matalauta waɗannan su ma suna cikin waɗanda za su tashi cikin kyakkyawan yanayi ranar tashin alkiyama sannan akwai kuma waɗanda suka zamanto masu adalci a cikin hukuncinsu masu adalci a cikin iyalansu da dukkan waɗanda allah ta'ala ya jibunta al'amuransu a kansu waɗannan su ma albishirinsu ranar tashin alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za su tashi wato akan wani mumbari na haske a daman ubangiji mai girma sai Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su ne waɗanda suke adalci cikin hukuncinsu da iyalansu da waɗanda suke jibinta sannan daga ciki akwai ashuhada wal murabitun akwai waɗanda suka yi mutuwar shahada da kuma masu zaman ribadi wa'inda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce akwai wasu sufofi guda shida da za su tabbata a kansu na farko dai za a gafarta musu a karan fari sannan za a nuna musu mazauninsu a cikin aljanna sannan za a tseratar da su daga azabar kabari sannan za a amintar da su daga tsoro mafi girma sannan za a sanya musu wato kambe na nutsuwa a kan kawunansu wanda ya kutu guda ɗaya da ke jikin wannan kamben ya fi duniya alkhairi da abin da ke cikinta sannan za a aura musu mata saba'in da biyu cikin hurul in sannan kuma za a ba su dama su ceci mutum saba'in daga cikin 'yan uwansu to kaga wannan ko shakka babu yanayi ne mai kyau hali ne wanda yake kowa zai yi burin ya zamanto ya tashi a irin wannan halin shi dama ba magana ta kansa yake ba wasu ma za a ba shi dama ya cece su saboda shi ya riga ya tsallake Allah madaukakin sarki ka sanya ba a cikin su sannan akwai alkazimun algai mutanen da suke wato danna fushi su haɗiye shi wannan sufar mutanen kirki ce duk wanda kake ganin sa yana hasala ya biye wa son zuciya wajen fushi ya kuma dinga aiki da fushin to wannan ana ji masa tsoro domin ko da zaluntarsa aka yi inda cikin fushi zai rama to zai ketare haddi domin duk lokaci ko da yake shari'a ta ce in an zalunce ka karama amma duk lokacin da mutum ya zama to ya riga ya harzuka to in ya tashi ramuwar irin ta malam bahaushe zai yi ramuwar gayya ta fita gayya zafi wannan kuma zalunci to shi yasa haɗiye fushi bayan mutum yana da dama yana da ikon da zai rama din amma ya taushi zuciyarsa ya danne ta ya yi haƙuri wannan sufa ce ta mutanen arziki Allah ta'ala ka sanya mu a cikin su sannan daga ciki akwai wato masu yanta bayi da kuma masu yantar da waɗanda suke cikin ƙangin rayuwa su yi zama sila na fitar da su daga cikin wannan ƙangi na rayuwa wanda mun babba da misalai kaman wayanda suke ɗaura a prison da kuma wayanda yanayi na rayuwa ya sa sun bar gidajensu ko sun bar iyalansu mutum ya yi ƙoƙarin ainihin wato ‘yanto irin waɗannan to shi ma wannan hali ne na mutanen kirki sannan akwai falalar ladan wato ladanai masu kiran sallah su ma za su tashi a cikin wata sufa mai kyau ranar tashin alkiyama lokacin da sufar ba wanda za a gani da irin wannan sufar sai su wanda wannan yake nuna cewa ladanci abu ne shi ma mai falala ladan kuma yana daga cikin waɗanda in yayi ladancinsa don Allah da ikilasi kuma yayi sa'a Allah ta'ala ya karɓi wannan ladanci nasa to zai tashi da dogon wuya ranar tashin alkiyama wanda dogon wuya ko a nan duniya alama ce ta kyau to ballantana kuma ranar tashin alkiyama abu na biyun ƙarshe shine waɗanda suka tsufa a cikin musulunci suka kai shekarun da har ta kai sun fara ainihin wato furfura a cikin musulunci wannan yana nuna sun dade suna aikin alkhairi to lallai furfura a cikin musulunci ɗaukaka ce duk wanda Allah ta'ala ya bashi tsawon rayuwa tun daga ƙuruciya yana kan turba ta musulunci yana kan turba ta bin Allah da da'a ga Allah maɗaukakin sarki bai ɓata rayuwarsa wajen shirme ba har kuma girma ya kama shi furfura tun daga ɗaya biyu har ƙila furfura ta maimaye kansa ta mamaye haɓasa to wannan furfuran madalla da wannan furfura da ta bullowa mutum a cikin musulunci saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man shaba shaybatan fil islam kanat lahu nuran yawmal qiyama duk wanda yayi furfura guda ɗaya tak a cikin musulunci to za ta zama masa haske ranar tashin alkiyama daga ciki akwai falalar alwala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masu alwala su ma za su tashi cikin kyakkyawan yanayi ranar tashin alkiyama domin za su tashi da gaɓoɓi masu haske masu kyalli da walƙiya saboda wannan ibada da suka yi ta alwala waɗannan su ne sufofi guda goma sha biyu da malam ya kawo na ainihin wato halin waɗanda suke al'atiƙiya allah maɗaukakin sarki ya rubuta mu a cikinsu قال المؤلف رحمه الله تعالى المبحث الثالث الشفاعة سمعنا يتي قاون بحثين أكو شيكما أكم مغانا تشيتو kama yadda aka sani a ranar tashin alkiyama kama yadda muka karanto tun a baya wata irin rana ce wadda ta tattare abubuwa masu ban mamaki masu ban firgici abubuwa na tsoro tashe-tashen hankula waɗanda ɗan adam bai taɓa ainihin wato fuskantar irinsu ba wannan yanayin ya sa kowa zai dinga ƙoƙarin ina zai fake a bayan wa zai laɓe wane ne yake ganin mai ɗan dama-dama wanda ƙila shi zai iya zama a bayansa to sai magana ceto ta taso to shi kuma magana ceton nan magana ce wadda abubuwa da yawa sun shiga cikinta na cuwa-cuwa akwai ceto na gaskiya ceton da yake da goyon bayan ayoyin alkur'ani da hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai kuma ceto wanda yake na bogi wanda ba za ka iya samun wata aya karara ko wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ingantacce da ya goyi bayan wannan ceto din ba to sai ya zamana a abin da ya shafi ceto muna bukatar mu nutsu dan mu ji yaya ceton yake shin yanda muke tsammanin sa haka yake kasancewa ko kuma akwai sharuɗa akwai ka'idoji na ceto shin kawai duk wanda idan misali aka ce wannan salihin bawa ne an ce zai yi ceto to kawai yana da wannan alfarmar na kawai ya tashi yi ceto ko sai an bashi izini daya sannan yana da damar ya ceci wanda ya ga dama ko kuma akwai wanda za a gaya masa ya cece shi to waɗannan matsalolin suna da matukar muhimmanci saboda rashin sanin haka ya sa wani yana ganin aikin da suwana suna nan shi bai da matsala ko kuma a ce masa ya je duk abin da yake so tun da suwana suna nan insha Allah ba wata damuwa zai samu tsallakewa akwai wanda aka ce ma zai dinga zuba almajiransa da mabiyansa cikin aljihu yana su mogalin da su zuwa aljanna to kaji shi har ya samu babbar riga ma ba ba dan kamfai ba ma ba babbar riga kowa ya tashi tsirara shi ya da babbar riga zai ce ko babbar riga ta zai dinga diban mabiyansa yana shiga da su aljanna Allah ya kiyaye to shine malai yake cewa wannan bahasi na uku za mu yi magana ne akan ash-shafa'a kuma shafa'a din nan kai tsaye tana da alaka da tashin alkiyama da haka kenan yayi daidai da malam ya shigo da ita cikin imani da ranar lahira wajibi ne kai imani da akwai ceto ash-shafa'atu at-tawassut lil ghayr bi jalbi al-manfa'a bi jalbi manfa'atin aw dab'i madarratin abinda ake cewa ceto at-tawassut lil ghayr wato ka zama tsani ga wani bijalbi manfa'atin wajen jawo masa wani abu da zai masa amfani aw dab'i madarratin ko tunkuɗe masa wani abu da zai cutar da shi wannan shi ake nufi da shafa'a an fahimta ga wani abu mai amfani amma shi wannan ba zai iya kaiwa ga wannan abu da zai amfane shi ba sai ya ga kai ka fi kusa da abin sai ya taka ka ka zama masa tsani wajen ya samo wa'ancan abubuwan masu amfani ko ga wani abu nan zai cutar da shi shi ba da damar da zai iya gujewa wannan abin amma kai yana ganin in ya dafa ka za ka iya kawar da shi ko za ka iya ainihin wato ɗauke shi ka kau da shi daga wannan abin da zai cutar da shi wannan shi ake nufi da shafa'a at tawassudu lil ghairi ka zama tsani ga wani bijalbin manfa'atin wato wajen jawo wani abu da zai amfane shi au daf'i madarratin ko tunkuɗe masa wani abu da zai cutar da shi awwalan abu na farko game da ash-shafa'a al-adillatul qur'aniyya wan nabawiyya fi thubuti ash-shafa'a farko malam zai fara kawo mana dalilai na alqur'ani da kuma na hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da suka tabbatar da maganar ceto lallai ceto akwai qala ta'ala ubangiji ta'ala yace man dallazi yashfa'u indahu illa bi idnihi wane ne wanda ya isa yayi ceto a wajen ubangiji ba tare da izinin ubangiji ba wannan aya tana nuna cewa akwai ceto babu wani wanda ya isa karansa ya kai tsaiko ya tashi kawai ya tafi kai tsaye ya nemi ceto a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala in ba Allah ta'ala ne ya buɗe wannan ƙofa ta ne ta a nemi ceto ɗin ba. Za mu karanta a can gaba hatta annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ce zai nemi ceto ba kawai zuwa yake ce na zo neman alfarma domin ceto kamar neman alfarma kenan ba kawai tashi yake kai tsaye ya tafi wajen ubangiji ya ce ga abin da yake tafa da ni kawai ya ce shi ma zuwa zai faɗi ya sujada ya yi gaisuwa ya yi ta kirari ya yi ta wayi wa Allah maɗaukakin sarki kirari sai daga baya Allah ta'ala ya ce ɗago kanka tambayi me kake so a baka nemi ceto za a baka ceto kaga kenan wannan sai ke nuna akwai ceto to amma ba irin yadda kila mutane suke fahimtar yadda zai kasance ba shi yasa sai Allah ta'ala yake cewa man dallazi babu wani ko annabi manzo ko mala'ika makusanci ballantana sauran fararen huluna da ya isa ya tashi tsaye ne mu ceto a wajen Allah in ba Allah ne ya bashi izini ba to kaga tun daga nan zaka fahimci matsalar ceton nan fa ita ma fa ashe in kana tsammanin bari kai ka to barawa ne zai cece ka to ka ji yanda yanayin ceton yake shi wanda kake tunanin mutumin kirki ne ko salihin bawa ne ko wani nagari ne to shi ma bai isa ya daga kansa ba a ranar ya ce zai nema wa wani ceto shi ma ta kansa yake har sai in an bashi izini an ce tashi ka yi ceto to kuma ba za a bashi izini ya ceto ba sai shi ma ya kai da kyar tukun shi yasa za ga shafa'atul uzma ceton nan mafi girma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shine zai yi ai ana zuwa wajen wasu annabawa a je wajen annabi nuhu a je wajen annabi musa a je wajen annabi ibrahim a dawo wajen annabi isa duk kowane annabi cewa yake ba zai iya ba to idan har annabawan allah sun nuna ba za su iya ba wannan matsayin sai a wannan ranar sai in allah ta'ala ya ce ka yi magana illa man adina lahu rahman wa radiya lahu qawla sai an yi ma izini to don haka ba wanda ya isa ya tashi ya yi nemi ceto a wajen Allah ya ce ya Allah ga mutane nan suna cikin bala'i ko ya Allah ‘yan uwana ko iyayena ko yayuna ko matana ko kaza kaza nake so ya Allah ka bani ceto ba wanda yi sai wannan illa bi iznihi sai in Allah ne ya bashi izini Allah ya so ya girmama shi Allah ya so ya daga matsayinsa a gaban halitta ya ce wane ka je ka ceci da wane da wance da wance sai an ma lissafa ba kawai kyale ka za ka zaɓi yan gidanku ka zaɓi matanka ka zaɓi abokanka ka zaɓi wanda kaga in za ma a gaya ma da wane da wane da wane ko su nawa ne sai an zayyana maka su su za ka je ka ceto su samu alfarmarka kai ma a wannan ranar Allah ta'ala ya maka alfarma ka ceci da wane da wane da wane da wane da aka duk wanda kake tunanin zai cece ka sai an yi mentioning din sunan ka cikin wanda zai ceta na farko bai sai ya tashi ya nemi ceton ba sai an bashi izini in kuma ya tashin ba shi zai zaɓo yanda yake so ya ceta ba sai an gaya masa zuwa yanda zai nemi zai cece su to shine nan Allah ta'ala yake gaya ma man dallazi yashfa'u wane ne wannan wanda ya isa yashfa'u ya nemi alfarma wajen Allah a wannan ranar illa bi izinihi ba Allah ne kuma ya bashi izini ba ba mu shine amsa Allah ya kiyaye wa qala ta'ala ubangiji ta'ala kaga wannan sai ya nuna kenan Allah zai bada izini a ceto ana so a karanto mana ayoyin da suka tabbatar da ceto lalle akwai ceto amma kaji Allah ta'ala ya kore ceto ga duk wani wanda ake ganin zai yi ceto sai in Allah ne ya bashi izini in Allah ya bada izini kenan akwai ceto Waƙala ta'ala ubangiji ta'ala yace ma min shafi'in illa min ba'ad izni babu wani mai ceto babu ma min shafi'in na kira fi siyaƙin nafi tufidul umum kaga ma sannan shafi'in na kira ce babu shi kowaye mai ceto illa min ba'adi iznihi sai bayan izinin Allah ba mai cewa ta tafasa sauke a wannan ranar sai in Allah ne ya ce yi magana mun ka karanta tun a can baya domin kamar yadda za mu karanta a can gaba bayan an zo wajen kowane annabi da ba shi ya ce ba zai ba kowane annabi ya ce ba zai iya ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine da aka zo ya ce ana laha ana laha ana laha to shi ma yana zuwa duk da girmansa a wajen Allah da matsayin kujerarsa a wajen Allah subhanahu wataala kuma shine wanda aka ba al-maqamul mahmud amma ya ce shi ma da ya je zubewa zai yi ta gaisuwa ya ta kirari ya ta yi wa Allah bambadanci har sai Allah ya ga dama cikin kasaitin mulkinsa ya ce irfa rasak daga kanka sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu damar dago kansa sannan a ce sal tuuda roki abin da kake so ka roka za a baka washfa tushaffa nemi ceto za a baka to sai a wannan matsayin sannan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba yake neman ceta wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ce wala yashfa'una ba za su yi ceto ba duk waɗanda ake tunanin za su yi ceto ko annabawa ko mala'iku ko wasu salihan bayi Allah ya ce ba za su yi ceto ba illa liman irtaba sai ga wanda Allah ya yarda da shi ya yarda ya yi ceta sai in Allah ta'ala ya yarda da mutum ya yi ceto sannan zai yi ceto kaga wannan ya nuna cewa akwai wayanda Allah ta'ala zai yarje musu su yi ceto to kaga akwai ceto kenan wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ce yawma idin la tanfa'u shafa'atu illa man azina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla yawma idin a wannan yinin a wannan ranar la tanfa'u shafa'a ceto ba zai taba amfani ba alfarma a nan kun riga kun bace a duniya wane yana da fada aji in yi alfarma alfarmarsa tana tana abin nan in ka je wajen sa ya maka alfarma ko ya tura ka wajen wani an gama a ranar tashin alkiyama Allah ya ce babu wani ceto da zai yi amfani babu la tanfa'u shafa'a babu wata alfarma da za ta yi amfani illa man adina lahu rahman sai wanda ubangiji ya masa izini wanda Ubangiji ya masa izini shi kaɗai ne alfarmarsa da neman cetonsa za ta yi amfani wa rabiya lahu ƙaula kuma ya yarda ya yi magana sai wanda Allah ta'ala ya yi masa izini kuma ya ba shi damar ya yi magana wa ƙala ta'ala Ubangiji ta'ala ce wa kan min malakin fi samawat yau nawa nawa ne mala'iku a sama la tuguni shafa'atuhum wato cetonsu da alfarmarsu la tuguni ba za ta yi amfani ba kaga can bayan an kore to an dawo ana gaya ma hatta mala'iku ba su da dama su yi ceto sai yin izini aka ba su shi sai aka ce wa kan min malakin ka duba su mala'ika jibril wayannan manya manyan dukkan mala'iku Allah ta'ala ya ce kan min malakin la tuguni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda wa qala ta'ala aya ta shida Allah ta'ala yace wala yamliku alladhina yad'una min dunihi shafa'ata illa man shahida bil haqq wa hum ya'lamun Allah ta'ala ce wala yamliku alladhina yad'una waɗannan da suke kira duk wanda zaka kira a matsayin ya cece ka ranar tashin alkiyama Allah ta'ala sai yake gaya ma mallakar ceton ba a hannunsu take ba allazina yad'una waɗannan da yad'una suke kira ko ake kiransu min dunihi koma bayan Allah wala yamliku shafa'a waɗannan da ake kiransu ma ba sa mallakar ceto ceto ba a hannunsu yake ba illa man shahida bil haqq ay illa bi ma'ana lakin man shahida bil haqq sai dai wanda ya shaida kuma shaida bil haƙi da gaskiya wa hum ya'lamuna kuma alhalin suna da ilimi suna da sani za zai dawo mana da wannan aya dan yi mana bayanin abin da take nufi wa fi qaulihi ta'ala kaga wannan sai aka sake nuna ma wala yamliku alladhina yad'una waɗanda suke kira din ko wani ya kira gunki ko wani ya kira wani wali ko wani kira wani annabi ko a kira wani mala'ika duk wanda zaka kira Allah ta'ala ce baya mallaka ceto wanda zaka kira wa fi qawlihi ta'ala a cikin fadin Allah ta'ala wala yamliku alladhina yad'una min duni ai al-asnam wal awthan waɗannan da suke kira koma bayan Allah Su waye waɗanda ake kira koma bayan Allah sai ba yake ta ai al-asnam wal awthan gumaka gumakan da suke kira koma bayan Allah ba sa mallakar ash-shafa'ata ceto ai la yaqdiruna ala ash-shafa'ati lahum ba su da dama ba su da ikon ceto da alfarma gare su illa man shahida bil haqq sai wanda ya shaida shaida ta gaskiya ya yi kaɗaita Allah maɗaukakin sarki ya wato ya yi biyayya ga annabawan Allah da manzanninsa ya bi dokokin Allah wahum ya alamuna kuma suna yin abin cikin ilimi da sani hadha istithna'un munqati' wannan istithna'i ne munqati' togaciya ce wadda take akwai in wato istithna muttasil akwai istithna munqati' to sai malai ta wannan wata irin togaciya ce al munqati' wadda take katsatsiya ai lakin man shahida bil haq kaga kenan illa din can shine istithna'in illa man shahida bil haqq tunda istithna'i ne munqati sai zama ma'anarsa lakin man shahida bil haqqi bil haqqin kuma ala basiratin wa ilmin sai wanda ya shaida ya yadda da dayantakar Allah madaukakin sarki ya yadda da annabcin annabawan Allah ya yadda da littafan Allah da sauran abubuwa ala basiratin bisa ga basira wa ilmin da ilimi fa innahu tanfa'u shafa'atuhu indahu bi idnihi lahu to wannan shine wanda cetonsa zai yi amfani a wajen ubangiji amma ba da izinin ubangiji ba za ka zo kama wani wanda tun da yake fada yake da Allah kana kana kana riko da shi kana ganin cewa masoyi ne zai cece ka ranar tashin alkiyama bayan sai ma Allah ta'ala ka gane yace illa man shahida bil haqq sai wanda yake ya shaida da kadaitakar Allah madaukakin sarki ala basiratin wa ilmin to waɗannan su ne ake sa ran ceton su zai maka amfani amma su ma sai an Allah ya bada izini amma mutumin da yake yayi fada da Allah ya kwace haƙoƙin Allah ya ɗora wa kansa mutumin da ya mutu amma ana bautata masa ana bauta a kabarinsa tun yana raye abin da ya yi kenan bayan ya mutu aka ci gaba da yi masa kuma duwayen nan mabiyan suna ganin ranar tashin alkiyama su kam sun kawo sun wato sun haye sun tsallake saboda su mabiyan wane ne a nan duniya bai yi shaida shaida ta gaskiya ba hasali ma ya dinga hada Allah da kansa ya kwace wasu haƙoƙi na Allah maɗaukakin sarki ya naɗa wa kansa haka ya rayu haka ya koma zuwa ga Allah mabiyansa haka suka abin nan sannan suna sa ran ranar tashin alkiyama ya ce su yi komai ba komai zai cece su to shine sai Allah ta'ala ke kore dukkan wanda ya kishiyanci Allah subhanahu wa ta'ala bai shaida da ɗayantakar Allah maɗaukakin sarki ba bisa ilimi da basira to wannan su ne waɗanda Allah ta'ala ce su kansu cetonsu ba zai yi amfani ba in ma ka rike su a matsayin waɗanda za su cece ka to ka yi riko da iska ka yi riko da kafan wala dan ba wani amfani da za su yi su ma ranar tashin alkiyama ta kansu za su yi shi yasa sai Allah ta'ala yake gaya maka illa man shahida bil haqq sai malai yake cewa lakin man shahida bil haqqi ala basiratin wa ilmin wanda ya shaida bisa ga ilimi da basira fa innahu tanfa'u shafa'atuhu inda to wannan shine neman alfarmasa za ta yi amfani a wajen Allah amma bi iznihi lahu da izinin ubangijin gare shi fa hadhihi al-ayat mala yace waɗannan ayoyi tadullu ala shafa'atil muthbita bi shurutiha waɗannan ayoyin gabaki ɗayan su suna nuni akan lalle akwai ceto tabbatacce amma fa da sharadai waɗannan ayoyin da muka karanta duk gaba ɗayan sun ka kalle su sun tabbatar da za a yi ceto akwai ceto tabbatacce a alkur'ani amma akwai sharuɗa kamar yadda duk ayoyin da aka ji suna tafa ne da sharuɗa wa amma al-ayat ad-dalla ala nafi shafa'a an ghairi ahliha wa hum kuffar malai ce amma game da ayoyin da suke nuni akan kore ceto ga waɗanda ba su cancanci su yi ceto din ba su kansu da datti a jikinsu su kansu da guntun kashi a jikinsu ba su isa ba Allah ta'ala ya saurare su ballantana har su yi wa wani rana a wannan ranar to wannan ceton wanda aka kore an kore shi ne ga waɗanda ba su cancance shi ba wahum kuffar su ne kafirai faminha daga cikin waɗannan ayoyin ƙala ta'ala laisa lahum min dunihi waliyun wala shafi' Allah ta'ala ce laisa lahum min dunihi waliyun ba su da wani masoyi ba su da wani majibincin al'amari wala shafi'un ba su da wani mai ceto min dunihi koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala. Ƙwala ta'ala, Ubangiji ta'ala ce malin zalimin min hamimin, wato kafirai ba su da wani masoyi, wala shafi'in ba su da wani mai nema musu alfarma yuta da in ya nemi alfarmar za a yi biyayya a ce an ba shi alfarmar babu ba su da shi. to kaga ashe akwai ceton da babu Allah ya kore shi na farko duk waɗanda suke kafirai ne akan wannan suka tafi to babu wanda zai iya ceton su sannan ba su da masoyi ba su da wani mai sa baki da Allah ta'ala zai saurare su tun daga irin rayuwar da suka yi sun mutu akan shirka sun mutu akan kafirci wannan wala tanfa'uhum shafa'atu shafi'in ko da masu ceto an ba su dama su yi ceto to ba sa cikin rukunin waɗanda Allah ta'ala zai ba da izini a cece su wal muradu bi zalimina huna al kafirun abinda ake nufi da al-zalimin malil zalimina wato anan shine alkafirun ay malil kafirina min hamimin wala shafi'in yuta wa yashhadu lidhalika miftatahu alaya wato mabudin ayan shi zai baka shaida akan haka iz hiya fi dhikril kafirin domin ayar tana magana ne akan kafirai shi yasa da aka zo karshen ta sai aka ce malil zalimina dama zalunci kana biyu ne akwai karamin zalunci akwai babban zalunci babban zalunci ko shine kafirci da shirka da hada Allah da wani wannan shine babban zalunci to da haka malil zalimina azzalimina anan shine al kafirin kafirai ba su da hamim wani masoyi wala shafi'in ba su da wani wani mai ceto wani mai neman alfarma a madadinsu yuba da za a saurare shi Ƙwala ta'ala, Ubangiji ta'ala ce, ƙul ka ce lillahi shafa'atu jami'a, ceto ga baki ɗayansa na Allah ne. Da aka tunanin ka kama wani ka ce zai yi ceto, kana ba daidai ba, ka mutu kana shirka, kana kafurci, ka yi tunanin akwai wani cikin manyan bayan Allah saboda kakanka ne ko saboda kaza ɗinka ne ko malaminka ne kai tunanin zai cece ka ranar tashin alkiyama Allah ya kwace ga baki ɗaya ofishin ceto yana hannun Allah babu wani karka yadda wani ya ma cuwa-cuwa ya damfare ka da matsalar ceto lillahi shafa'atu jami'a ceto ga baki ɗaya yana hannun Allah duk wanda kaga yayi ceto Allah ta'ala ne ya bashi dama to kaga duk wayanda ake ganin za su yi ceto gumaka da kafirai da mushrikai da duk wayanda ake tunanin za su yi ceto ba wannan ceton shine ceton da aka kore shi babu shi wa qad warada dhikru shafa'a kathira lalle ambatan ceto ya zo da yawa fil ahadithin nabawiyya a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam ash-sharifa madaukaka fi kutubi sitta fi kutubi sunna a cikin littattafan sunna as-sihah ko kutubi kutubi sitta as-sihah littattafan ko ka ce sunna din yayi fi kutubi sunna as-siha cikin littattafan sunna ingantattu minha daga ciki qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace li kulli nabiyyin da'watun qad da'a biha fastujiba faj'altu da'wati shafa'atan li ummati yawm al-qiyamah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace li kulli nabiyyin da'wa kowane annabi yana da addu'a da'a qad da'a biha da ya roki Allah wannan addu'ar fastujiba kuma aka amsa masa babu wani annabi face Allah ya masa wannan alfarmar an ba shi damar yayi wata addu'a wadda karbabbiya ce a wajen Allah kuma kowane annabi yayi addu'a kuma an ansa masa faj'altu da'wati ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni kuma na ajiye ta wa addu'ar shafa'atan li ummati yawmal qiyama dan ta zama ceto ga al'umma ta ranar tashin alkiyama ni har yanzu ban ce ga Allah abin da nake so ba so nake sai ranar sai yi amfani da wannan damar da aka bani in ce ya Allah abin da nake nema alfarma yau shine addu'an nan da kowane annabi ya roƙe ka tun a duniya ni yau zan yi amfani da tawa ina so ka bani damar ceto ga al'umma ta ainihin a wannan rana din sallallahu alaihi wa sallam wannan yana nuna yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam shi yasa ko da yaushe ummati ummati shine maganar annabi sallallahu alaihi wa sallam shi yasa aka ce wajen siradi yana nan yana rabbi sallim sallim duk guraren nan masu hadari aka ce annabi yana tsaye a gurin al'umma sa suna ta wuce yana rabbi sallim sallim rabbi sallim sallim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim wannan shine sufar annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da al'umma amma ka dubi yanda al'umma kuma suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam wauta ka duba yanda ake wa annabi jafa'i sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan hadisin hadisi ne na muslim qala sallallahu alaihi wa sallam hadisi na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace utitu khamsa an bani wasu abubuwa guda biyar lam yu'tahunna ahadun qabli babu wani annabi da aka bashi wannan abubuwan guda biyar gabanin ni wa zakara minha ya ambace su daga ciki yace wa utitu shafa'a an bani ceto wannan ceton da an ba annabi nau'o'in ceto za mu karanta a can gaba sun kai wajen kala shida ko fiye da haka hatta shiga aljanna sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya yanka kyalle ya shiga sannan kowa ya bi shi wanda duk zai shiga sannan ya shiga ita kanta shiga aljanna sai da ceton annabi sallallahu alaihi wasallam za a shiga cikin aljanna da haka ash-shafa'atul kubra ko al-uzma dama wannan annabi sallallahu alaihi wasallam shi aka bawa kaf cikin annabawa babu wanda aka bashi shafa'atul uzma sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk annabin da aka tinkara a ranar yake ta ba zai iya ba duk annabin da aka tinkara a ranar cewa yake nafsi nafsi kowa zai ce ni ma nayi kaza nayi kaza duk da dai yau ban sani ba ni ma kar in ji a ce kai ma muna neman ka da kowa ranar ya zabi an je wajen annabi nuhu aka ce kai ne farkon manzan da Allah ya fara aikowa ya ce kai na ai duk wannan ku gama dai ziga na amma ba zan je ba ce saboda yau Allah ya yi fushin da bai taɓa yin irinsa ba kuma ba zai ƙara yin irinsa ba ya ce ni ma na tsallake yau alhamdulillah da haka nafsi nafsi ku dai ƙara gaba ku jaraba ko za a dace al'umma a sake dannowa a taho wajen annabi ibrahim kai ne kalilun rahman kai ne kaza kai ne kaza kai ne kaza ya ce haka ne amma a duniya amma a yau dinnan fa kai shi ma ya ce nafsi nafsi a taho wajen annabi musa kai ne wa kallama allahu musa ta kalima shi ma a gaggaya masa shi ma ya ce wallahi ba zai iya ba a zo wajen annabi isa kai ne ruhullah kai ne kaza ya ce haka ne amma gaskiya yau dinnan fa yau al'amarin na musamman ne sai an zo wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine magana da yake cewa wuditu shafa'a ana zuwa yace ana laha ana laha ana laha sallallahu alaihi wasallam wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon allah sallallahu alaihi wasallam yace ana sayyidu waladi adam yawmal qiyama ni ne shugaban duk wani dan adam ranar tashin alkiyama wa awwalu shafi'in ni ne farkon mai ceto ba wanda yake iya tashi ya fara zuwa ya nemi alfarma sai ni wa awwalu mushaffa kuma ni ne farkon wanda ainihin wato mushaffa za a bashi ceto ni ne farkon wanda zan nemi ceto shafi'in mai ceto wa mushaffa kuma ni ne wanda za a fara ba ceto sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kaga waɗannan ayoyi da hadisai suna nuna maka cewa lallai akwai ceto wanda yake tabbatacce akwai kuma ceto wanda yake Allah ta'ala ya kore shi ya nuna babu shi da kaga a wannan iya wannan gaba da muka karanta kaga ceto kala biyu ne akwai al-musbita akwai kuma al-manfiya akwai ceto tabbatacce wanda yake da sharuɗan da muka karanta a baya sannan akwai almanfiya ceto wanda yake korarre wanda wannan shi kuma ya rasa sharuɗan da aka ambata na farko din faniyan gaba ta biyu ma ne ce a fasamu shafa'a fil akhira rabara dai da kuma kashe-kashen ceto ranar lahira tankasimu shafa'atu fil akhira ceto zai karkasu a ranar tashin alkiyama ranar lahira ila izuwa ga na ɗaya shafa'atu sahiha ceto ingantacce hiya ma jama'a shuruɗa a shafa'a a talata ita ce wato shine ceton da ya cika sharuɗan nan na ceto guda uku sharadi na farko ridallah an shafi yardar Allah ga shi mai ceton sharadin farko kenan ya zama Allah ya yarda da wanda zai yi ceto din na biyu ridahu anil mashfu'ila yardar ubangiji game da wanda za a ceta din sai ya zamanto ana iya samun gabar sharadin farko ya tabbata misali wanda zai yi ceton Allah ya yarda da shi kuma ya bashi izini ya ceto sai dai kila wanda kuma shi mai ceton yake harin ya ceta shi kuma Allah bai yarda a cece shi ba da aka sharuɗan ceto kaga ana buƙatar ridar shafi wato ridallahu an shafi yaddar Allah ga wanda zai yi ceto sannan ridahu yaddar ubangijin da anil mashfu'i lahu ga wanda za a nemi ceton gare shi lakin na shafa'atul uzma sai dai wannan ceton mafi girma wato shi kuma filmauƙif wanda za a yi shi a wajen tsayuwa ranar tashin alkiyama ammatun li jami'in nas wannan ya game dukkan mutane man radiyallahu anhum wa man lam yarda anhum da waɗanda Allah ya yarda da su da waɗanda Allah bai yarda da su ba wannan ceton na annabi sallallahu alaihi wasallam duk zai zai shafi kowa shine shafa'atul uzma alfarma shine ya Allah maɗaukakin sarki a yi wa mutane hisabi kowa ya san inda za shi shine to wannan Allah zai da waɗanda Allah ya yarda da waɗanda bai yarda da su ba duk gaba ɗaya wannan ashfatul uzma din kowa ya shiga cikin ta a lokacin za a sanya mizani a lokacin za a zo da takaddu za a zo da sikelin awo a lokacin duk za a yi wayannan ayyuka din iznuhu fi shafa'a na uku izinin ubangiji a cikin ceton shi ma kafin wanda zai yi ceton ma ya tashi ya ceto kaga sharadi uku kenan na farko ya zama Allah ya bada izini ya buɗe kofar a nemi ceto na biyu ya zama ya nuna mutum ya ce kana cikin wanda za su yi ceto na uku sannan a ce in ka tashi da wane da wane da wane su za su shiga cikin cetonka wayannan su ne sharuɗan guda uku in waɗannan sharuɗan suka cika to ceto zai za a za a ceto a wannan ranar wa dalilu zalika qawluhu ta'ala dalilin haka shine fadin Allah ta'ala wa kam min malakin fis samawat la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'dhana Allah liman yasha'u wa yarda wa kan min malakin fi samawat mala'ika nawa nawa ne a cikin sammai la tughni shafa'atuhum shay'a wanda ceton su baya amfanar da komai illa min ba'di an ya'zana Allah sai bayan ubangiji yayi izini liman yasha'u ga wanda ya ga dama wa yarda kuma ya yarda to wayannan sharuɗa ne suka samu Allah yayi izini ya kuma yarda ita kuma yardan nan ko dai a yadda da mai ceton ya ceto ko kuma a yadda da wanda za a ceta din amma kaga aya bata faɗa ba abinda aya ta faɗa ta ce Allah ta'ala ce illa min ba'di an ya'zana Allah sai bayan Allah ya bada izini wannan sharadin farko kenan babu wanda ya isa ya yi wa Allah karambani anan ya tashi kawai ya ce zai nemi alfarma ko zai nemi ceto sai in Allah ya bada izini wa yarda sannan sai Allah ya yarda dawa to Allah aya bata faɗa ba Allah ya yarda da ash-shafi'i ko al-mashfu'i lahu aya bata faɗa ba ina fata an gane to za mu sake dawowa kan ayar kila za mu ji mai malamai suka faɗa yarda din da wa take da shi ash-shafi'i ake ko da al-mashfu'i lahu ash-shafa'atul batila sai kuma ceto wanda yake batacce hiya ma yata'allaqu bihi al-mushrikuna fi asnamihim حيث يعبدونه ويزعمون أنهم شفعاء لهم عند الله كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ceto wanda yake batacce wanda yake ba na gaskiya ba hiya shine ceton da ma ya ta'allaka ma ya ta'allaku bihil mushrikuna irin ceton da mushrikai suke alakanta shi fi asnamim suke rataya shi zuwa ga gumakansu haisu ya abudunahum inda suke bautata wa gumaka wa yaz'umuna suna riyawa annahum cewa su shufa'a lahum masu ceton su ne inda Allah a wajen Allah kama qala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya hakaito haka yace wa ya'buduna min dunillah suna bautata wa koma bayan Allah ma la yadurruhum abinda ba zai iya cutar da su ba wala yanfa'uhum ba zai amfane su ba wa yaquluna kuma suna cewa haula'i waɗannan da muke bautatawa shufa'auna su ne masu ceton mu masu nema mana alfarma inda Allah a wajen Allah walakin hadhihi shafa'atu billah la tanfa'u sai dai wannan neman alfarmar a wajen Allah wannan ceton billahi da Allah la tanfa'u baya shi da amfani kama qala ta'ala fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in kama yanda Allah ta'ala ce ceton masu ceto su ba zai amfane su ba duk wanda ya mutu yana shirka wala yarda li ibadihi al-kufr can ya ce illa man yasha wa yarda sannan sai kuma ka kawo wala yarda li ibadihi al-kufr duk wanda ya kafirce ko ya shirka baya cikin waɗanda za su ci gajiyar ceto ranar tashin alkiyama ومن الآيات الدالة على بطلان شفاعة المشركين na daga cikin ayoyin da suke nuni akan ɓaci da gurɓata da rushewar ceton mushrikai qauluhu ta'ala faɗin Allah ta'ala amittakhadhu min dunillahi shufa'a qul awalau kanu la yamlikuna shay'an wa la ya'qilun am ittakhadhu min dunillahi shufa'a shin ko sun riki wasu masu ceto ne koma bayan Allah maimakon su rike Allah a ranar tashin alkiyama sai ceton masu ceto ya amfane su sai kuma shin ko sun riki shufa'a wasu masu ceto ne min dunillahi suka bar Allah qul kace da su awalau kanu la yamlikuna shay'an shin waɗanda kuke neman su cece kuɗin koda ba sa mallakar komai wala ya'qilun koda ba sa da hankali ba sa hankaltar komi tun da gumaka ina gunki ga hankali hadda za ka zo katako ne kai ka sassaka shi ka zo kai masa kaza kai masa hannu kai masa kafa kai masa kaza kuma ka zo kana bautata masa sai Allah ta'ala ce kul ka tambaye su a walau kanu la yamlikuna shay'an sun ce suna bautata masa su ne masu ceton su a wajen Allah ka ce koda waɗanda suke rikon da su suke kamun kafa da su ba su mallakar komai wala ya'qilun koda ba su da hankali وقوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون da faɗin Allah ta'ala ka ce ceto ga baki ɗayansa na Allah ne lahu mulku samawati wal ard mulkin sammai da na ƙasa din nasa ne thumma ilaihi turja'un sannan zuwa gare shi ne ake mayar da su thalithan gaba ta uku shururu shafa'a sharuɗan ceto talaqatu guda uku ne وهي ظاهرة في كتاب الله عز وجل kuma waɗannan sharuɗan bayyanannu ne a cikin littafin Allah mai girma da ɗaukaka liman ta'ammalaha ga wanda yake ta'ammuli ma'ana ga mai lura game da ayoyin Allah wahiya kattali su ne kaman ga su masu zuwa ridallahu an shafi'i kamar yadda muka ambata yardar Allah ga shi mai ceton qala ta'ala yawma idhin la tanfa'u shafa'atu illa man adina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla na biyu ridallah anil mashfu'i la yardar ubangiji ga wanda za a ceta din wa qala ta'ala ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ubangiji yana sane da abin da ke gaba gare su da abin da ke bayan su wala yashfa'una ba za su iya yin ceto ba illa liman irtada sai ga wanda Allah ya yarda da shi wa hum min khashyati mushfiqun kuma su suna cikin tsoro da firgici min khashyati saboda tsoron Allah madaukakin sarki to wa'annan su ne wa'anda Allah ta'ala zai ba su dama su yi ceto na uku iznullahi bi shafa'a izinin Allah game da shi ceton qala ta'ala ubangiji ta'ala ce Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Allah madaukakin sarki babu wani abin bautawa bisa cancanta sai shi alhayyu rayayye alqayyum tsayayye la ta'khudhuhu sina jangadi baya kama Allah wala naumun ballantana bacci lahu ma fi samawati wa ma fil ard abinda ke cikin sammai da abinda ke cikin ƙasa dinna Allah ne man dhallazi yashfa'u inda wane ne wanda ya isa ya nemi ceto a wajensa illa bi iznihi sai da izininsa hadha wa qad jama'a Allah ta'ala hadhihi shurut thalatha fi qawlihi ta'ala malai ci hadha wannan kenan wa qad jama'a Allah ta'ala hadhihi shurutu shuruta al-thalatha hakika Allah madaukakin sarki ya tattare hadhihi shurutu al-thalatha wadannan sharuda guda uku fi qaulihi ta'ala cikin fadin Allah ta'ala wa kam min malakin fis samawat la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'dana Allah liman yasha'u wa yarda kaga wannan ya nuna cewa babu wani mala'ika da ya isa ma cetonsa ya zama ya yi amfani a sammai sai bayan Allah ya yi izini sannan kuma ya yarda. faƙaunuhu illa min ba'adi an yi azan Allah haza sharkul izin faɗinsa da ya ce illa min ba'adi an yi azan Allah daidai wannan gabar wannan sharaɗi ne na izini wa ƙaunuhu da faɗinsa wa yarda falam yadhkur muta'alliqul fi'l anan sai ce wayar ba sai wanda Allah ya yi izini sannan wayar ba ya yadda to ya yadda da wa to wannan fi'ilin wa falam yadhkur muta'alliqul fi'l bai faɗi abin da ya ratayu da wannan fi'ili din ba an ce wa yarda yarda kaga fi'ili ne to ina abin da ya ratayu da wannan fi'ilin ba ambata ba فهل يرضى عن الشافع أو أم عن المشفوع شن ويرضى بمعنى يرضى عن الشافع ويرضى حكمه ويرضى عن المشفوع شن ده الله تعالى ce sai bayan ya yi izini sannan ya yarda dawa ya yarda da mai ceton ko kuma ya yarda da wanda za a ceta wal qa'ida ka'ida a wajen malamai ta kulu tana cewa hasful muta'alliqu yufidu al'umuma ka rike wannan ka'ida ja mata layi hasful muta'alliq yufidul umum idan aka share abin da yake ya alakantu da fi'ili to yufidul umum yana fa'idantar da gamewar dukansu yanzu kaga muna da ashafi'i ashafi'u da kuma almashfu'u lahu sai aka ce illa min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda wannan fi'ilin na wa yarda ya haɗe da ashafi'u da almashfu'u lahu saboda ka'ida in aka shafe almuta'alliqu bil fi'il to yufidu al-umum na fata gane da kaga kenan in ka zo fassara wa yarda sai bayan Allah ya ba da izini ga wanda ya ga dama wa yarda kuma ya yadda ya yi ceto ko ya yadda a cece shi an fahimta idan fal'ayatu ta dullu alal ma'anayai idan haka ne kuwa ayar tana nuni akan ma'anonin guda biyu duka fatashmulu ar-rida 'anil shafi'i wa 'anil mashfu ta kunshi yardar daga shi mai ceton da kuma wanda za a ceta wa huwal matsalub kuma shine abin da muke nema dama tunda an ce sharuɗan guda uku ne duk sun fito iznullah ridallah an shafi wa ridallah an mashfu ilahu wa qad wada'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi alqadiyya fi hadith anas manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya warware wannan matsala a hadithin anas radiyallahu anhu في الصحيحين حديث ينا cikin Bukhari da Muslim فقال yace fa astazinu ala rabbi zan nemi izini ga ubangiji na fa idza ra'aytuhu waqa'tu lahu sajida idan naga ubangiji kawai zan fada a gaban sa ina mai sujada an fahimta zan fada a gaban Allah madaukakin sarki ina mai sujada fa yad'uni ma sha Allah a gaishe ka Allah zai rabu da ni gwargwadon yadda ya ga dama in dai har annabi sallallahu alaihi wasallam kanka yaudari kanka bawan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce farko neman izini zan yi a ce taso to in ya taso ya ce da ya ga Allah zai faɗi kawai ya sujada Allah zai rabu da shi gwargwadon yadda Allah ya ga dama wannan rana fa bayan Allah fa mu sake wato mu sake maimaita nazarin mu akan ta fa mu dinga tunanin tafi wannan ranar fa da kyau ba in kana nazarta ta duk tunaninka zai iya kwancewa ba wayannan fa su ne fa yardaddin Allah ba manzannin Allah ulul azm kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda ba a yi ba ba kuma za a sake yin irinsa ba wai shi ma a wannan ranar kaji fa shi ma abun haddara bara da kewaye kewaye kafin ya tafi to idan har annabawa da makusantan Allah su ma a wannan ranar ga yadda suke tsakaninsu da Allah to kai kana ina annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi yace fa asta'zinu ala rabbi zan nemi izinin a wajen ubangiji na fa idza ra'aituhu idan na ganshi waqa'tu lahu sajidan faduwa kawai zan yi in yi sujada fayadabuni ya rabu da ni ma sha Allahu gwargwadon yanda Allah ya ga dama minti nawa ne awa nawa ne Allahu a'lam yace Allah dai zai rabu da shi gwargwadon yanda Allah ya ga dama thumma yaqulu li sannan lokacin da Allah ya ga dama saboda duk gabaki ɗaya dama ba wani mai cewa ta tafasa sauki a wannan ranar duk mulkin da ya ba wa kowa aro ya karɓa kayansa ya ce limanil mulkul yau ya karba kayansa a ranar babu kowa gaba ɗaya kawai ga munan dai kajira su kansu annabawa mun karanta a baya su ma yanda kowa ya tashi ba riga ba wando ba kaza su ma haka za su tashi thumma yaqulu li sai Allah ta'ala ya ce da ni irfa ra'sak daga kanka wasal tambayi tuɗa za a baka wa kul faɗi abinda kake so ka faɗa yusma za a saurare ka ba fa duk farfajiyar alkiyama ba fa wanda fa ya iya wannan karfin halin ba wanda fa ya isa yi wannan motsin wannan dan motsin da aka yi din annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ya iya yin haka shi ma kaji sai da aka bi protocol sai da aka yi masa izini sai da aka yi kaza shi ma kuma yana zuwa ba kawai zuwa ya ce ya Allah ga mutane a ga rana ga ana ji yunwa ga kishirwa ga ba haka ba kawai zuwa ya faɗi ya gaishe da Allah ya dade a cikin sujada gurgurun yadda Allah ya ga dama sannan aka ce tashi washfa ceto kake nema dai tushaffa nemi ceton za a baka fa arfa'u ra'asi duk fa kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam goshin sa fa yana sujada fa Allah yake faɗa wannan daga kanka sannan kuma ka tambayi za a baka faɗi abin da kake so ka faɗa za a saurare ka nemi ceton za a baka ceto yace fa arfa'u ra'asi a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam zai yace sai in dago kaina fa ahmidu rabbi na yayi godiya ga ubangiji na bi tahmidin wata irin godiya yu'allimnihi rabbi ubangiji na ne zai sanar da ni ni ma yanzu ban santa ba irin godiyar da irin kirarin da zan yi ni ma yanzu a ranar Allah ta'ala zai sanar da ni shi thumma ashfa'u sannan zan nemi ceto fa yahaddu li haddan sai yi mun iyaka shine fa yuhaddu ko fa yahaddu li haddan thumma akhrijuhum min an-nar wa adkhilhum al-jannata thumma a'ud zai mun iyaka thumma akhrijuhum min an-nar in yi kokarin fitar da su daga wuta wa adkhilhum al-janna in shigar da su aljanna thumma a'udu sannan na dawo mahallin shahida shi da wa'yancan sharuɗan da bala ya faɗa ka kalli wannan hadithin za ka ga sharuɗan sun fito ina fata an gane rabi'an ara minti uku a minti uku kuma kaga ana rabi'an din ba za mu iya shiga sama ina gani to insha Allah sai mu tsaya a wannan rabi'an din insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah shi ba mu lada kuskuren da muka yi Allah shi ya ce mana